أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الله العظيم آمين
لقد رضي الله عن المؤمنين بالإيمان وحشت السماوات عن فعلمها قلوبهم فأنشأت سبيلا عليهم فأتاهم فتحا قريبا
نعم wani tabaraka ta'ala yake cewa da sarradallahu alal mu'minin hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yadda ga mu'minai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin da suke kyaffa da ta ya rasulullah a karkashin bishiya fa alima Allah fa alima ma fi qulubihim ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san a cikin abin da yake cikin zuciyarku na gaskiya da irin cika alkawari fa anzalat sakinata alaihim dan haka ubangi tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da nutsuwa a gare ku kuma ya saka musu da wani buɗi wanda yake makusanci wato ita kamar yadda ake faɗa shi al'akhbaru la tunsahu shi labari ba a yin nutsu hafsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin ayan nan cewa ya yarda da mu'mini su ne sahabban manzon Allah wannan da suke mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan hudaybiya to kamar yadda aka sani daman in kaga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yarda da bawa to shi ma bawan nan ya yarda da ubangiji to wannan ya faru ne a lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tu garin ya nuko masa domin yin umara to bayan an zo nan hudaybiya to sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tura domin a sanar da quraishawa cewa ya zo ne ba yaki ne kawo shi ba ya zo ne domin yin umara wanda aka tura sayyidina Usman domin ya je sanar da quraishawa akan haka to bayan sayyidina Usman ya tafi da yaje ya isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai su Quraishi suka yi masa sai ko cewa zai je ya bi dawaki sai ya ce a yace ba zai yi ba in dai har shugaba sallallahu alaihi wasallama bai shigo yayi dawaki ba shi ma ba zai yi ba to anan ne sai zama an tsare shi sirna Usman a cikin garin Makka yake nan sai aka dinga yaya ta labari cewa an kashe sirna Usman to wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wasu habbansa domin yin mubaya'a akan cewa za su shiga cikin garin mata sun yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa cewa za su shiga cikin garin mata to anan ne sahabbai suke kan tsaffa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka wanda daga baya shugaba sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa sahabbai suna mubaya'a da shi sai ya ɗaya hannun nasu ya tsora akan hannunsa ya ce hazihi yadu usmana wannan shine hannun sai na usman shi ma manzo Allah yana ibance shi cikin wannan mubaya'a na'am to shi ne ubangiji yake jinjina wa su sahabban ubangiji yake faɗa irin fadalar su wanda suka halarci su hudaybiya na'am da kuma ganimu waɗanda suke masu yawa da za su same su da za su same su daga haibara hakika ubangiji bai gushe ba mabuwayi ne hakimu kuma bai gushe ba shi hakimin ne gwani ne a cikin wato mai hikima ne a cikin ayyukansa kaga lokacin da suka zo ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sanya sun samu shiga garin mata ba su su suka hana bisa sharaɗan da aka yi cewa ba za a shiga ba sai ji manzo Allah ya koma sai wata shekara sannan tukunna shekara mai zuwa sannan a dawo shi ma idan an dawo za a samu kwana uku a ciki to wannan sai zama sabbin manzon Allah wannan abin ya sa cikin damuwa da gaske shine ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma damun wannan ya faru ne a ƙarshen shekara ta shida da hijira shi yasa bayan sun dawo ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga musu a ko su ganyi masu yawa da za su same su daga haibara to kuma kaga suna dawowa a ƙarshen shekara ta shida a muharram farkon shekara ta bakwai ko manzo Allah zai tafi haibara to anan kuma suka samu abin da suka samu aka samu ganima mai yawa a cikin haibara na'am wanda har Abdullahi bin Umar yake cewa ma shabi'ina hatta fatana haibara ba mu samu damu ku shi ba sai da muka bude haibara na'am wa'adakum Allahu magalima kasira ubangiji tabaraka wa ta'ala yi muku alƙawarin ganimi wanda suka masu yawa da za ku sami su daga cikin buɗe-buɗe fa ajjala kuma hazihi ubangiji sai ya gaggauta muku wannan ita ce ganimar da kuka samu daga haibara kuma ubangiji ya kame hannun su mutane wato yahudu gabarinku lokacin da kuka tafi su yahudu suka nufin su faɗo zuwa ga iyalanku a nan cikin madina ubangiji su yi jefa tsoro a cikin zuciyarsu wani ta kuna domin ita wannan wadda ubangiji ya gaggauta muku din nan ta zamo aya ayatan ta zamo alama lilmu'minina da su mu'mini a cikin nasarar su ya zama alama ce na cewa fa nasara fa tana nan tafi na'am kuma da suke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa alƙawarin da ya mutu cewa za su shiga cikin garin maka za su yi umara har za su yi aski za su yi kaza na'am wai hadi kuma suratan mustaqima kuma ubangiji ya shirye ta da ku tafarki wanda yake mai kakkan tafarki yake wakura da kuma wasu ganimin lam tasbiru alaiha da ba samu iko a kansu ba kad ahata Allah biya ubangiji ya san su yawwa ubangiji ya san da su ubangiji ta suna cikin da mutsatsacewa ubangiji ya kaddara za su zama naku wa kana Allah hakika ubangiji bai wuce ba wanda ne iko ne akan komai yace walau qatalukum allazina kafaru da a ce su wanda wanda suka kafirce wa Allah za su yaƙe ku a nan hudaybiya to wallahi da su jiya da baya sannan ba za su samu wani majibanci da zai tsare su ba wala nasiran ko kuma wanda wani mataimaki da zai taimake su ba wa sunnatan lahi wannan al'adar ubangiji ce wadda ta gabata wadda ta shuɗe a cikin yadda yake da magoyansa walan tabilu sunnatin lahi tabdila ba za ta samu musanyi da al'adar ubangiji ba haka al'adar Allah take a cikin taimakon masoyansa cikin taimakon wanda suke masoyansa annabawansa akan su kafirai na'am
وإنه كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وقد مكنكم بعد أبراهم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي كف أيديهم عنكم shine wannan ubangi tabaraka wa ta'ala da ya kame hannuwanku gabarinku kuma ya kame hannuwanku kuma ga barinku bi badar makata a nan cikin garin maka min ba da an abfarakum alaihim bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba ku rinjayi a kansu an ci wa kana Allah ubangiji bai wuce ba me gani ne bi ma ya amaluna da abin da suke aikatawa na'am
وقل الذين كفروا وأكثركم عن المسجد الحرام والأمر معصوما له وعليا ولولا رجال من دون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقولوا فاحكموا فاحكموا
na'am yake cewa umul ladina kafaru wa sadduqu anil masjidil haram shine wa'annan suka kafurce wa Allah sannan suka tsare ku ga barin isa zuwa ga masallaci mai alfarma kuma suka tsare hadaya ma'akufin abin tsarewa an yi buluga mahillahu ta isa gurin da za a soke ta walola rujalin da ba don wasu mazaje wanda suke mumilai da kuma matayi wanda suke mumilai wanda suke a nan cikin garin maka wanda ku ba ku san su ba da siffar imani to da sai a yi muku izini da ku shiga cikin garin makon ku yaƙe su dan shayin an taɓa kuhun dakkun ku afka musu ku kakkashe su wata su yi bakun minhum ma'arratan sai ne shi ya zama ya same ku saboda faɗa musu inda kuka yi bigaire ilimin ba tare da sani ba shi ne yake lidu kullallahu fi rahmati man yasha'u ubangiji yayi haka ne dan ya shigar da dan ya ubangiji ya shigar da wanda ya so cikin rahamarsa لو تزينوا da a ce su za su ware da barin kafirai la azabnan da zina kafaru minhum da sai ma ubangiji ce lalle da sai ma azabta wa'annan da suka kafire daga cikin mutanen maka ma azabta su azaban azaba kaliman wanda take mai radadi
Thank you.
تجعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية a yayin da wa'annan da suka kafirce wa Allah suka sanya gaba shi ne kangara a cikin zuciyoyinsu irin gaban nan ta jahiliya shi ne tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi gabarin shiga cikin haramin maka a halin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya dauko harama da shi da sahabbansa fa anzalallahu sakinatahu sai ubangiji ya saukar da nutsuwarsa ala rasulihi a bisa ma'aikinsa wa alal mu'minina da kuma su mu'minai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya luzumta musu ma'ana ya tsora musu kalmata takawa kalma ta tsoron Allah ita ce la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha da musu sun sun kasance su ne mafi cancanta da ita wannan kalma da su kafirai wa ahlaha kuma su ne ahalinta wa kana Allah bi kulli shay'in alima ubangiji bai gushe ba masani ne da komai yawa to kaga anan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to wanda ya gaya musu cewa ya yi mafarki ya shiga maka ya yi aikin umara haka shi ya zo an sauke hadaya ai wasu suna yin saitsayi wasu suna suna sai suke diga su su gaba ki daya to kuma aka zo sai gashi kuma kafirai kuma sun hana ba za a shiga ba sun ce ba za a shiga ba wannan ya sa kafaɗa su munafukai sai fuska dinga maganganu suna ta su ah sai ina ruɗe da aka ce an yi ina ruɗe da aka ce an ga kuma ga su kuma an shiga maka wanda hakkin na umar ya zo ya tambayi shugaba sallallahu alaihi wasallam yace yace ya rasulullah yanzu alasna alal haqqi yanzu ba a san gaskiya muka ba zalla yace bala muna kan gaskiya kuma ni ma'aikin Allah ne Allah kuma zai ce mako in ji annabi sai su a kan ne za mu dinga karɓar ƙasƙanci a cikin addinin mu zo kuma waɗannan kafaru sai ba za mu shiga ba da kanan sun juya su zo sai na abubakar nan ma ya ce to suna ba yanzu ba a kan gaskiya muka ba to to akan me zamu nan kaskanci akan addinin mu suna bakai to ya gaya mana ya ce wannan shekarar za mu shiga ai bai gaya mana ya ce wannan shekarar za mu shiga ba to anan ne bacin an yi sulhun da aka yi wanda su kafirai kamar yadda aka sani suka turu urwatu bin al-mas'ud da yazo yi magana da shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda har yana yana ta ya tuburo shugaba ga mujidatu din shi ba tare da manzon Allah in zai yi magana sai kai hannunsa wato domin ya taba jeman yana shugaba sallallahu alaihi wasallama girsi sa ka ko ya fice hannunsa yace adina da kan Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kaga da da ya koma yake sanar da Quraysh yake cewa ya ya ya ya zaga sarakunan duniya yace bai taɓa ganin wanda jama'a ka suke girmama shi da irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah in ji shi urwani yake cewa idza tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam tawadu yaftuluna ala wudu'ihi idan yayi alura kai ka ce za su yaki kan alurarsa idan ya fitar da wani abu daga bakinsa suna rubuci akan wannan da ruwan ibn mas'ud ya gaya musu haka kaga daga daga baya kuma sai aka turo su haili bin amr wanda yana zuwa manzo Allah ya to da sannu lamarin kuma zai sauwaka haili bin amr ya zo yi magana da shugaba sallallahu alaihi wasallama shine aka dauko takarda aka aka rubuta takarda akan cewa ba za a shiga maka ba sai dai a tafi shekara mai zuwa a dawo shine su cilar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatarwa da su mu'minai Allah ya ba su nutsuwa yake aka rubuta takarda cewa kuma za a daina yin yaki an ɗauki yaki wasu shekaru sannan kuma sai shekara mai dawowa sannan za a shigo za a shigo za a aikin umara to wanda a nan ne shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya umarci sabansa da su fanci haramun sai ba su fance ba an ce sai shiga cikin gida ya shiga inda iyalinsa su sai da umu salama yake cewa na umarci sahabbai na da aiki kuma ba su yi ba da take ce ya rasulallah ai kai ne za ka fara shiri na da tukunna to an ce maza Allah yana fitowa ya shiri haramun sa ya kira mai aski ma aski sahabbai suna ganin haka yake nan kuwa kuma sai dinga shiri haram haramun sa yawa su wannan shishin annabi ne suna ganin manzo Allah bai shirya harami ba ya za su ma su shirya haramun su wannan ne sun ya su shirya ba amma suna ganin shugaba ya shirya haramun su kuma su dinga shirya haramun su kuma ji kenan kowa kuma idan gari wa dan uwansa dan uwansa dan uwansa aski to anan ne aka rubuta wannan takarda haza ma salaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraisha wannan shine abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Quraisha ba to sahabi yace to ah in haza la haza ma salaha rasulullahi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da Quraishi sahabi yace to ai da da sun yarda annabi ne da ba su yake shi ba yace to ba za a rubuta rasulullahi ba sai dai a goge wannan to amma za Allah ya umarci sayyidina Ali da ya goge yace da hannuna yace wallahi la amhuka abada yace wallahi ba zan goge sunan ka ba shi ke nan manzo Allah yace da kansa sai ya goge suka sa Muhammad bin Abdullahi ya sulhi daga shi da aka aka rubutun da la'ai to shi ke daga nan kuma aka dawo aka tawo gida to akan hanya ne ita wannan sura ta sauka ita suratul fatahi na'am
لقد سلم الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين نعم ان شاء الله امين وانتم ومؤمنون وقاتلون فعلم ما لم
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحج hakika ubangiji tabaraka wata'ala ya gaskata wa annabinsa ma'aikinsa ru'ya mafarki bil haqqi da gaskiya ya gaskata masa wannan ru'ya bil haqqi da gaskiya la turqudun al masjid al harama lalle wallahi za ku shiga masallaci ne alfarma insha Allah amina alhalin kuna cikin aminci muhallikina rukusaku kuna masu aske kawunanku ga baki ɗin kawunanku wa muqassirina kuma kuna masu yin saitayi la takhafuna ba ku shayin wani abu fa alima ma lan ta'lamu ubangiji ya san abin da ba ku sani ba na gyara a cikin wannan sulhin dan haka faja alamin duni zalika sai sanya muku wani fatahi wanda yake makusanci min duni zalika kafin wannan kafin wannan ubangiji sai sanya muku wani fatahi wanda yake makusanci shine haibara shine budin haibara kuma ubangiji tabaraka wa ala ya tabbatar wa da manzon Allah wannan rubiyar a wannan shekara ta shida ba a samu shiga makan ba kuma sai ya zama wannan shi wannan sulhin da aka yi sai ya zama kamar shi ne wajen sabaji wata hanya ce kuma ta daɗa yaduwar musulunci tunda a cikin alƙawarin da aka yi an yi cewa an ɗauki yaƙi wasu shekaru kamar ko shekara hudu kaga an samu damar da kuma za a dinga kaiwa da kawowa wanda da kafin nan musulmai ba sa kaiwa da kawowa a garin kafarai kaga a wannan lokacin ne ana komawa gida a cikin farkon shekara ta bakwai manzo Allah sai dinga turawa da wasiƙu zuwa sarakunan duniya aka tura gurin shi jirakalu aka tura gurin mutsaukin sarkin masar aka tura kuma da sauran afaku na duniya ana kiran su kuma zuwa ga musulunci dinna ci da shi wannan wannan sulhin ne wannan sulhin da aka yi ne shi yasa zaka ga a cikin hadisin bukhari barra'u bin azib yana cewa ku kuna lissafa fatahu an ce fatahu ku ce fatahu makkata sai ce yi fatahu makkata ne amma mu mu muna lissafa shi wannan fatahin inna fatana laka fatahan mubina cewa wannan wannan fasau hudaybiya ne yawwa mu abinda muke lissafa shi kenan na'am na huwa allazi shine wanzan arsala rasulahu da ya aiko ma'aikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil huda da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini na gaskiya musulunci kenan li yuzhiruhu ala din kullihi dan ya rinjayar da shi akan dukkanin wani addini gabaki ɗinsa duk addinin da ba shi ba ubangiji ya rinjayar da shi wannan musulunci a kansa wa kafa billahi shahida ubangiji ya isa ne shaida cewa manzo ya rasulullah cewa kai abin aikowa ne daga Allah na'am to kaga nan wajen yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wata aya yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa la ilaha illa huwa wal malaikatu ubangiji ya ce da da kansa babu wani abun bauta daga siyasai shi har kuma yake kafa shaida da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
والذين معه أشداء على الكفار
Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi shugaba sallallahu alaihi wasallama inna Muhammadu Rasulullahi Rasulullahi ma'aikin Allah ne yawa za Allah ma'aikin Allah ne Rasulullahi ne wallazina ma'ahu da wa'annan da suke tare da shi su ne sahabbansa ashidda'u wanda suka masu tsanani ne alal kuffari akan su kafirai ruhama ubainahum amma masu tausayawa ne tsakaninsu masu tausayawa juna ne tsakaninsu tarahum kana ganin su ruka'an sujjada halin kasancewa suna masu yin ruku'u suna masu yin sujjada yabtaguna fadlan min Allah suna neman fadala daga ubangiji wa ruwana da kuma yaddarsa simahu alamar su su wa'annan mu'minai fi wujuhihim ta tabbata a cikin fuskar su a nan za a ga alamu su a ran tashin aljama shine hasken da ake gane su da su cewa sun zo lahira sun yi sallah min asaru sujudi saboda alamar yin sujjada zalika masluhun fi tawrat wannan shine kwatancen su a cikin at-taura da abinda aka siffanta su kenan a cikin at-taura shine tsananta wasu akan kafirai da kuma soyayya tsakaninsu da kuma yawan yin sallah shine siffan mu'minin shine siffan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa tsanantawa akan kafirai a junansu kuma shi ne za a gan su masu tunsaya wa juna ne ga kuma yawan yin sallah wa masaluhum fil injili da kuma kwatancan su a cikin injila kazarkin kwatancan su a cikin injila kazarkin kamar yabanya ce a kharaju shada'ahu yabanyan nan da ta fito da tsiranta ko ka farkon faranta fa'adarahu sai ya zama ita wannan yabanyar abin nan da ta fito da shi ta karfafe shi ya zama ya yi ƙarfi shi da fasta galaza ya yi ƙarfi fastawa ala sufihi ya zamo ya daidaita a kan asalinsa yujibu zurra'a da yake ƙayatar da manoma saboda kansa to an an shabba su manzon Allah sallallahu alaihi sahabban manzon Allah ne da wannan lijizu bihumul kuffara dan a fuka ta kafirai da su wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratun wa ajran azima Ubangiji ya yi wa wannan da suka yi imani suka yi aiki na gari Ubangiji ya musu alkawari minhum su ne sahabban manzon Allah Ubangiji ya musu alkawarin magfiratan gafara wa ajaran da kuma sakamako azima sakamako wanda yake mai girma na'am wannan kaga shine da mun siffar su ne kamar yadda aka siffanta sahabban manzon Allah a nan wajen za ka same su masu tsadantawa ne akan kafirai shine kaga shine kaga can inda za ga tsanantawa akan kafir ga kuma tusayawa a junan shine can hadisi da yake faɗa yake yake cewa almumin almumin kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'da shi da mumini da mumini yadda ka san jini haka yake yawa shakin sa yana karfafa shaki can wata ruwaya kuma yake cewa musulun mumini ne fi tawadihin wata rahimiyin wata atifin yace musulun da sani kwatancin mu ne a cikin tausaya wasu da soyayya su kai ka ce jiki ne yawa kamar gaba ta jiki ne idan wannan gaba ta haɗu da ciwo to za ga dukkanin jiki sai shafi wannan to haka su siffar mumine suke yawa amma ba hali ne na mumini ba za a ga mutum zai zama layyinan layyinan akan su kafirai amma ɗan uwanka musulmi kuma ka zama masu tsanani a kansu wannan ba a ce ai haka ba sufar mumine ba ce na'am Na'am, suratul Hujurat kenan wadda take madaniya ce an saukar ita kafin hijira. Tana da ayoyi goma sha takwas. Ta fara da ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Ya ku wanda kuka imani da Allah, kuka kaskanta Allah. Kada ku gabata da wani aiki ko wani faɗi gaban Allah da manzon Allah. Duk abin da za ku hukunta wani abu kafin hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah. wattaqullah ku ji tsoron ubangiji inna Allah hakika ubangiji sami'un ne jin fadin ku ne alimun kuma masani ne da dukkan da ayyukan ku ya
ولا تنحر له ولا تلعب الرجل بالقوم تبعد بعضهم لبعض
ita wannan ayar kamar da ya tabbata a cikin hadisi ta sauka ne a lokacin da banu tamimin suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda bayan da suka zo sai na abubakar a cikinsu idan irin tawaga ta zo da shugaba manzo Allah yana yana shugabantar da wani a cikinsu sai su sai na abubakar yake cewa ya rasulullah ina ganin a shugabantar da a ƙahu ɗan ma'abadin a cikinsu shi kuma sai na umar sai yake cewa kina ganin a shugabantar da a ƙarawu ɗan hadisin a cikinsu ita nan sai na bakar sai yake so sai na umar ma arata illa khilafi ina ganin dai kai kana nufin ka saba min ne a cikin wannan wa qala umar ma arata khilafaka aba ina nufin zan saba ka zan saba ka zan saba maka bane to wannan maganganun da suka yi ka san Allah Allah sai saukar da wannan aya yace ya ku wanda suke imani da Allah la tarfawu aswatukum kada ku dinga daga muryoyinku idan za ku yi magana فوق صوت النبي سما da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala tajharu lahu bil qawli tajhar ba'dukum li ba'd kada ka dinga kar ku dinga bayyana fadi gare shi irin bayyanawar yadda kuke yi tsakanin shaki da shaki an ta habada amalukum dan shayin kan ayyukan ku su bace wa antum la tush'alatu wa antum la tush'urun ku ko rufin cewa aikin naku ya bace ba shi ne kaga a cikin hadisi yake cewa kadal hayyirani an ya halika wa'annan mutunci ta kwaya biyu ya kusanta su dirje su zani shi na ga ce daga nan ne sai na abakar shi sai na umar in za su zo za su yi wa Allah sallallahu alaihi wasallama magana sai duka duka kamar suna yi kamar haka suna yi a hankali saboda ladabi da shugaba sallallahu alaihi wasallam haka suke yi to yanzu wannan shugabanni in dai wannan aya za ta sauka a kan su ya kuma wanda yake wani su yawa shi yasa mulamu sai ibrahim ke cewa hurmatu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ka hurmatihi ba'da wafatihi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana tare da sahabbansa yanzu ma haka ne alfarman tana nan ko a yanzu in ka je Madina in ka daga muryarka a wannan a Madina to sai aikin ka ya face kai baka sani ba ko kuma wajen da ake ambatan Allah kamar ake karanta alqur'ani ai ana faɗa siffar annabi ne ko kuma ana faɗin sunan manzon Allah ko ana ana karanta alqur'ani sai kuma ka zo kana daga murya duk wannan sai ya dawo ya dinni cewa aikin ka sai ya bace a halin kai baka sani ba kuma nan abin da zai nuna ma girman shugaba sallallahu alaihi wasallama abinda abinda za ka yi aikin ka ya bace shine shirku la in asharakta la ya hajjanna amaluka yawa in ka tare ya Allah da wani abu to yanzu daga baki ɗayan ayyukan ka zai bashi yawa duk in ka duk abin da zaka ka zo wa Allah da shirku tare Allah da wani abu to ga baki ɗayan ayyukan ka za su bashi to Allah sai ya daidaita girman shirka dan an zo gaban manzon Allah kuma an taga murya shi ma wannan aiki bacewa yake wannan za ga girman shugaba sallallahu alaihi wasallama yasa ita ladabi ake bukata sai ko da yaban manzon Allah za a zo ana yi in dai kana da hankali kana tunani kada ka dinga wasa a wajen kana daga murya yawa Allah ba Allah baya son haka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin kowa bane ba ka amatin nasu bane manzon Allah ba a yi mar magana irin yadda ake yi kowa magana yawa shi ladabi ake masa Allah ne ke koyi yadda za a yi masa ladabi shi yasa Sadiq bin Qais bin Shammam mutum ne wanda yake mai garkin murya lokacin da wannan aya ta sauka sai koma gida ya je zauna ya dina fitowa yana ta kuka yana ta kuka mazala sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sabitu wanda ka cikin sahabbai ya tafi ya zai gano sa'aninsa sai yake cewa ya halaka yace ga abin da aya ta sauka an ce duk wanda ya daga murya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa zai bace yace shi kuma gashi yana daga murya to aka zo aka gaya shi gaba shi ne shugaba sallallahu alaihi wasallam bakin ya zo da zalla ke ce masa atarba an ta'ita fa'idan an ta'ita fa'idan wata muta shahidan wata dukulul janna yanzu ba ka yadda ba kai rayuwa cikin arziki sannan kuma kai mutuwa mutuwa ta shahada sannan kuma ka shiga aljanna shi ne zaka rika abu suna cewa shi sabitu bin kaisin ga kina tafiya a ban kasa kuma gashi mun san cewa dan aljanna ne saboda manzo Allah ya masa shaida da cewa dan aljanna ne to kuma kaga haka akai ya rayuwa sa'idan din kuma ya mutu shahidan din kuma ya shiga aljanna shine kaga bai mutu ba sai a lokacin sayyidina Abubakar lokacin da aka yakin Yamama yakin sun sayyida matul Kazzabi kaga ana cikin yakin da shi da Salim wala Abu Huzaifa maula abi huzaifa kaga haɗa suka yi saboda sun ga kamar ana nema a samu rorawar yaƙi karai yaƙi suka yi haɗa suka binne kansu haka suka dinga yin yaƙin don kar su gudu to a nan ne kuma shi sabi da gina ƙesa gina kan masu kuma ya yi shahada wanda kuma bayan ya yi shahada akwai bar wani sulkensa haka da aka yi mafarki da shi yana wani waje wani ya farki da shi ya ga masa inda sulken nasa yake kuma aka ji aka ga wa sai na abubakar sai na abubakar kuma aka bibiya aka ga sulken nasa aka je aka zartar da wasisin nasa da ya bayar a cikin mafarkin na'am shi sa da bin gaisin bin shamma na'am
إن الذين يحبون إن الذين يحبون أصحابهم رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم إن الذين يغضون أصواتهم مغفرة وأجر عظيم.
حقيقة وإن da suke yin kasa kasa da muryoyinsu a gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama walaika allazina imtahana Allahu qulubahum su ne wayannan da ubangiji ya rabu zuciyarsu ma'ana Allah ya tsarkace zuciyarsu littaqawa da tsoron Allah lahum maghfira gafara ta tabbata gare su wa ajrun azim da kuma sakamako mai girma
إن الذين يمتحنون الإمهات أكثرهم لا يعقلون.
da kuma wannan ayat ta sauka ne wasu mutane ƙauyawa da suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai suka dinga kiran manzo Allah ta bayan mujira ta bayan gida suna cewa ukhruj ilaina ukhruj ilaina fito zuwa gare mu to ka san ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala in dai za a yi ladabi ga jarumin shugaba Allah shi da kansa zai gyara zai ce ba haka ba a yi ba sai Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati haqiqa wa'annan da suke kiranka ta bayan ɗakuna shine ɗakunan manzon Allah ɗakunan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aktaruhum la ya'qilun yawa yawan su bas bas da hankali bas hai bas hankalci ma shi ma bas bas da hankali cikin abin da suke aikatawa ba wannan ai rashin hankali ne yanzu ku dinga kiran manzon Allah ta bayan gida kuna cewa ukhruj ilaina shi manzon Allah ba ya masa wannan kirin wannan kira la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'ara sai da ku ce ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan rasulu ba a kiran manzon Allah da sunansa kai tsaye ka ce ya Muhammadu to an Allah ma ba ya kiran sa haka yawwa sai dai ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan rasul haka ya ayyuhan nabiyyu haka zaka ji Allah yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
ولأنهم صبروا حتى صبروا وإليه وكان خيرا لهم
walau annahum sabaru da a cewa da a ce su waɗannan masu kiran naka ta bayan ɗakuna za su yi haƙuri hatta ta faru da ilayin har sai ka fito zuwa gare su la kana khairan lahum wallahi da ya zama shi mafi alheri gare su wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne liman taba ga wanda ya juya zuwa gare shi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani in ja'akum fasiqun bi nabain idan wani fasiki wanda ya fita daga tsa'ar Allah ya zo muku bi nabain da wani labari fa tabayyanu to ku nemi bayanin gaskiyar labarin tukunna an tusibu qauman dan kada ku afkawa wasu mutane bi halatin da rashin sani ku tusbihu sai ku zamo kuna masu nadama alama fa'altum abta abin da kuka aikata na laifi
واعلموا أن فيكم رسولا الله يطيعكم في كثير من أمر عنكم ولكن الله أكثر الرسل إيمانا
sani anna fikum rasulullah haƙiƙa a cikin ku fa akwai ma'aikin Allah dan haka fala ta kulul batila tunda akwai annabi a cikin ku sallallahu alaihi wasallam sai ku dinga faɗan abin da yake ƙarya kun kun faɗa abin da ba haka ba ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sanar da shi law yuti ukun su kafirin min al-amri da a ce zai dinga bin ku a cikin yawa mafi yawa daga cikin lamarin da kuke ba ki labari da shi la'anatu ai wannan ne da sai ku wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai ubangiji ya soyan muku da imani wazan yana wufi kulubukum kuma ya kawata muku shi a cikin zuciyoyinku sannan kuma karraha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyana ubangiji ya tsiyar muku da kafirci da fuso shine fita daga cikin da'ar Allah wal isyan da kuma sabawa walaika wa'annan humur rashiduna sune wanda suke ar-rashiduna matabbata akan imanin yace wannan fadala ce min Allah daga Allah wani matan da kuma ni'ima daga gare shi wallahu Allah alimun masani ne da su hakimu kuma mai hikima ne ubangiji gwani ne gwani ne a cikin ayyukansa
وإن كان فقد فأجر بينهما فإما إخوانها أو فآتوا وجهوا حتى وإن الله وإن كانت فأجر بينهما بالعدل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين na'am lokacin da a shekara ta biyu da hijira shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a cikin hadisi da Usama ta dan Zaid manzo Allah ya hau wani jaki alaihi salatu wassalam ya tafi zai je ya dubu Sa'ad bin Ubada a can Banu al-Harith bin al-Hazraj wannan a shekara ta biyu ne dab kafin ayyakin Badar to manzo Allah ya tafi sai ya haɗu da sahabbansa lokacin ba a hana muwalati tsakanin su musulmai da kafirai ba manzo Allah akan hanya sai ya haɗu da wasashin sahabbansa suna tare da kafirai da munafiki duk a cakuɗi da su Abdullahi bin Ubay bin Sulul to wannan to a cikin a cikin majalisin ga su sahabban manzon Allah ga su wayannan kafirai ga kuma su wayannan munafikai to da manzo Allah ya je wajen irin dabbar da shugaba yake yake tafiya a kanta irin kodar da dabba take taruwa na kofatarsa sai shi abdullahi dan ubayy dan sululun sai sai sai rike hancinsa subhanallah wace yake cewa kamar an tayar mana da kura haka a waje manzo Allah ya musu sallama ya tsaya ya kira ya karanta musu alqur'ani to shine abdullahi bin ubayy bin dan shi dan sulul sai yake cewa to ai wai wannan aiki bai kamata ba a bari idan mutum ya zo sai a karanta masa subhanallah to wannan magana da ya faɗa to da sai rigima ta ta tashi shi Abdullahi bin Ubay bin Salim yana daga cikin Hazarijawa waɗannan kuma su wasu kuma suna daga cikin ausu wasu daga cikin sahabbin manzon Allah suna daga cikin daga cikin ausu sai rigima ta harjike tsakaninsu yawwa ya zama har aka dinga jifaffen ya tsakanin takalma da tanka ta biyu a tsakanin su ya zama har tsakanin su ausu da hazaraju tun da akwai musulmi a cikin su sai ya zama an samu kamar hada haka tsakanin su shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan ayar yake cewa in ta'ifatan min al-mu'minina idan wasu jama'a guda biyu daga cikin mu'minai suka yaki tsakanin su to fa aslihu bainahuma Allah ya ce ku yi sulhi tsakanin su fa in bagat idahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin jama'ar ta yi zalunci akan ɗayar to ku yaƙi wannan wanda ta yi zalunci ɗin hatta tafiya ila amran lahi har sai ta juyo zuwa kan lamarin gaskiya fa in fa'at idan ta juyo to fa aslihu bainahuma bil adali ku yi sulhi tsakanin su daga bil adali da adalci wa aqsitu Allah ya ku yi adalci inna Allah haqiqa ubangiji hubbul muqsitina yana son wanda suka masu yin adalci to bayan an zo dai murar talaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya tafi san gidan Sa'ad bin Ubada manzo Allah domin ya duba shi to an ce da yaje shugaba yake ce masa yanzu baka ji abin da wannan Abul Hubab yake faɗa shine dan salut to shine Sa'ad bin Ubada yake cewa ya Rasulullahi kai masa afuwa kafin zuwa kafin hijira manzo Allah a zo Madina mutanen Madina sun haɗu kamar za su tsora masa wani kanji na wani girma haka kamar ya zama shugaba to kuma sai ga manzon Allah bai yana a Madina to kafin kuma ai tun daga manzon Allah zo kuma to sai Allah ya rushe wannan shirin nasa shi dan sululu to wannan sai hasada da kiyayya sai ta kama shi kuma haka kuma dai ya kare Allah ya halakar da shi ya mutu yana munafiki na'am innamal mu'minuna
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
إنما المؤمنون إخوة داهر جسمي لغير إخوة ɗan uwa ne cikin addini ita inna ma nan ta zo da hasar ne kamar tana nuna cewa babu wani ɗan uwantaka in ba cikin addini ba yawwa babu ɗan uwantaka tsakanin musulmi da kafiri babu ɗan uwantaka tsakanin musulmi ne la la takhudul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minina yawwa ufuwa sai ta sai sai ta addini yawwa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani shi mu'mini da dan uwansa mu'mini kai ka ce jinni ne kai ka ce jiki ɗaya ne la yumra adukum hatta yubba li akhihi ma yubba li nafsihi shi yasa su dan uwa musulmi dan uwa ne in kuma aka rasa wannan dan uwantaka ta addini to fa matsala ta shigo yanzu duk abin da yake kawo matsala a yau sun rashin dan uwantakan nan ne ta addini mutum ba zai ɗauki ɗan uwansa musulmi a matsayin jiki ɗaya ba yawa yanzu da muka karanta ayar ta siffanta sahabban manzon Allah ruhama ubainahum tashi yawa masu tausasawa ne tsakaninku masu kuma tsanantawa ne akan kafirai amma tsakaninku soyayya suke tsakaninku to wannan shi ne ɗan uwantaka ta addini yawa amma muddin ya zamo musulmi za a samu rabuwa kai wancan yana cin wancan wancan yana cin wancan wancan baya cin wancan wancan baya cin wancan wancan ya rabu da wancan to an haɗu da matsala an haɗu da matsala yawwa amma in dai musulmi za su haɗe kansu zai zama an samu kowane musulmi yana jin ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa ne wancan yana jin ɗan uwansa musulmi ɗan uwansa ne to wallahi ba yadda ba a yadda wata fitina ta zo a roro a roro musulmai ba ba zai yi ba kuma kullum ina faɗa shi fa musulunci sirrinsa damun ɗan uwantaka shi sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin hijira ya zo Madina abinda aka fara kullawa a Madina shine ɗan uwantaka shine ɗan uwantaka in aka rasa ɗan uwantaka ta addini ba babu lamari an ture an rushe a shafi na musulunci in dai aka zamo aka ce kuma tsakanin musulmi da musulmi ana yin gaba wancan baya son wancan wancan yana jin haushin wancan wancan yana wancan hassada wancan ba ruwansa da wancan wancan baya son ga wancan ya ci gaba an fa rushe a sashi na musulunci shi kansa islam din ka islam an rushe ginshikin sa barantana kuma ka ɗauki ko mataki na isan wanda anan ɗabi'a take anan kufanci yake shi ma ruhin kufanci duk sai ukuwa ta addini wanda kuma tariƙa a nan ne a sasin ta yake yawwa in ya zama kana tariƙa ina tariƙa kuma an samu gaba to ka rushe a sasin tariƙa ga baki ɗaya ka rushe a sasin kufanci ga baki ɗaya bisa da Allah mu dinga kula yawwa mu kula da ɗan uwantaka ta addini mu kula da ɗan uwantaka ta addini kowa in ya ga ɗan uwansa musulmi ya dinga jin kamar kansa ya gani in ka ga dan uwanka musulmi ka ga cewa in abu ya same shi na alheri ka ji kana jin farin cikin abin in bakin ciki ya same shi ka ji kai kake jin bakin cikin ba wani abu ne ko wilaya wannan ne wilaya duk a yayin da ka fara jin haka ka fara jin abin da ya samu musulmi shine damun ka to a lokacin shine wilaya mun zo na da maulan mu shi nan mun gani ko yawa shi abin abin da ya taba zatin jikinsa baya damun sa ko a nan akwai wanda zai ya taɓa ganin shi wani abu ya taɓa zafin jikinsa ya yi kuka ya dame shi a'a abin da yake damu sa abin da bai taba musulmi ko da ku a rediyo ya ji bai taba ganin sa ba in dai musulmi ne a ce wani bala'i ya same shi to zai shiga tashin hankali da aga haka ma shi ne wani zubin har rediyo ɗan uwa suka kawo shi sai aka ɗauke rediyon aka ɓoye dan kar ya ji an taɓa musulmi shi kuma sai ya shiga hali ya shiga damuwa damuwa sai ya kai shiga rashin lafiya wannan shi ne imani shi ne musulunci kuma yawwa amma muddin za ka ji yayin da ɗan uwanka musulmi ya shiga cikin matsala ka ji kana murna yadda ya faɗa wata kwamajala ka ji kana murna to kuma an samu matsala a ba a samu kuma ba a samu an samu matsala yawwa shi ne Allah ce innamul mu'minuna ikhwatu dahir da su mu'minai ɗan uwa ne fa asluhu baina ahawaykum dan haka ku yi sulhi ku jakka tsakanin ɗan uwanku kar a samu shigo wani abin da zai shigo tsakanin ɗan uwa musulmi ya bata kar kai sanadiyar da za ka raba manzon Allah al'ummarsa ranar da shugaba sallallahu alaihi wasallam alƙiyama zai dinga cewa ummati ummati ummati kai kuma ka raba manzon Allah al'ummarsa to a ranar ya za ka yi kenan to shi yasa mutum ya kiyaye yawa wattaqullah ku ji tsoron ubangiji da Allah kun turhamun ko cewa ku za a ji kanku الحمد لله كان قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله yawwa alhamdulillah a wannan shekarar ta bana yau ne muka dawo da wannan karatu wanda tun wace shekara kuma Allah ya kamo wata shekarar da rai da lafiya a kwana ta shiga ta Allah ya kamo wannan shekara kuma kamar yadda aka sani insha Allah za mu dinga zama a kowace rana karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi insha Allah ko mun gode wa Allah bisa wannan lima da ubangiji ya mana ta haka mar yanzu ne aka fara kuma gashi Allah ya kama wata shekara ko muna fare ubangiji yadda muka ga farkon azumin nan lafiya Allah ya samu karshen sa lafiya Allah ya samu karshen sa lafiya Allah kuma ya maimaita mai ta maimaita mai alhalin da yake ciki Allah ya bamu wannan karatu ne muke yin sa ba dan komai ba muna nakibanta shi ma abocin halaran ne shine Maulana Shehu Ali Harazi wanda aikin sa da mai isar da sakon Allah isar da sakon manzon Allah to muna na iban sansane gurin isar da saƙon Allah da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama isa ba karatu da muke ko na da'awa ko na wani ilimi ba isa muna fatan abin da muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu alherin gaba daya inda kuma muka kuskure ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya mana afwa albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah Thank you. الحمد لله